وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumun tsaya a yau asabar sha biyar ga watan zulka'ada shekara ta 1442 wanda ya wafaka da 26 ga watan 6 shekara ta 2021 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam za mu tashi a darsun rabi darasi na hudu a littafin almanzumatul qurtubiyya wato urjuzatul wildan za mu tashi babu sujudi sahawi bari mai magana akan sujudu sahawi a sujudu sahawi babu ne babba mai girma mai matukar mahimmanci domin mahimmancinsa babu ne wanda yake magana akan gyaran sallah idan ta samu matsala idan sallar ka ta samu matsala to ya za ka yi ka gyara ta ko wannan shi ne to babu ne wanda kusan duk wani littafi na fikihu za ka ga malamai na kokari su yi bayani iya gwargwado yadda za a fahimta kuma babe ne wanda malamai sun yi rubuce-rubuce a kansa duk da babe ne wanda bai da faɗi sosai illa dai yana da yana da sarƙaƙiya a cikinsa to wannan sarƙaƙiya ita ta bayar da ya sa wasu sai daga matsala ƙanƙana ƙanƙanan matsala ƙarama idan ta faru a sallah sai su kasa walwale ta saboda tsayawa a yi tarkizi don duk sanda ka sauwara matsala ba daidai ba ko ka ɗauke ta ba daidai ba to har koyaushe za ka bayar da ita ne akan kuskure kuma abu ne wanda ya duka malamai suka ce hadisan su judu sahawi ba su da yawa duka ba su wuce biyar ba kaga ba babe ne mai faɗi ba duka hadisai da su judu sahawi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatattu ba su wuce hadisai biyar ba su ne ake ta ɗaukar wa'annan bayana ana ta shiruru nasu musamman in za ka samu lawali wato shiruru na muktasar ka ɗauki wannan babi na sujudu sahwi to za ka ga bayanai masu fahaɗin gaske za ka yi ta ganin abubuwa har waɗanda ba za ka yi zaton ka gansu a ciki ba ƙwarai da gaske wanda a karatunmu na abubuwan musalli na al'allamatul kabiru sheikh abdullahi gwandu ya rubuta littafi a kansa wanda rabinsa ko mafi yawansa gaba ɗaya sujudu sahwi lawalin ne ya ɗauka da sauran shuru da wasu bayanai sai ya ɗauka ya waƙi wanda littafi ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske kuma allah ya taimaka mun karanci littafin wajen darasi ashirin da ɗaya to duk wani abu da za mu faɗa a nan takaitacce ne ƙalilun ne min alƙilla mai son ya faɗaɗa bayani sai ya koma zuwa ga wannan littafin amma karon farko ya yi bayanai akan falala da daraja na ita sujudu sahwi don da yawa wasu suna su ulfahari suna ganin kamar sujudu sahwi wani nakasu ne ko wata tawaya ce don liman na sahawa a sallah sai a dinga kyamar magi ne sai a ɗauka ya yi talauci da ya bai yawa ko ba haka ba ko kuma matar shi tana dan gasa shi an rikita shi a gida yau an kasa gane ba kan liman sai shi wa abdullahi ya ce ba haka ba to shi ne ya baitoci yake cewa wasu hau fi salati khairun jamu liman bi jabri ma a ta ya hatammu لأنها ترجم صلاة سهو جبرت خير مني سبعين لا سهو بها فاستبني لأنها ترجم للشيطان فيرتجى فيها رضا الرحمن ومن أعاد تاركا للجبر لم تجزه وفاعل للشر إذ جبرها منهاج خير الخلق إذ جبرها منهاج خير الخلق وصحبه وهو طريق الحق والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع والله لا يعبد بالأقول بل قربه بشرعه المنقول واختلفت أئمة المذاهب في موضع السجود ذي المراتب نعمانهم بعد السلام يسجد والشافعي قبله والشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي وحيث لم يجده قبل يجتبي ومالك فصل للنقصان قبل وزيد بعد ذا بيان تحكى إلى آخر الأبيات فالشيخ عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة yake cewa sahawa sallah tana da alkhairi mai yawa akwai ɗimbin alkhairi a cikinta amma ga wanda ya himmantu da ɗora sallah ne in ta samu matsala sai ce ibnu abi jamra ya faɗa kan cewa ya nakalto daga malamai sallah guda da aka yi sahaba a cikinta aka gyara ta to ta fi alkhairi da sama da sallah saba'in ta fi sallah saba'in alkhairi wadda babu sahawa ce waccan guda mai sahau da aka gyara ta to ta fi lada ga shi ba abin suka ba ne ibnu abi jamrata ɗaya daga cikin fuqaha'u na malikiya manya turaku to yayi wannan magana to magana sace shi wa abdullahi ya ɗauko ya waki ya ce li'annaha turgimu lishaibani saboda shi sahau din nan a sallah to yana kunyata shedan yana turmusa hancin shedan yana bakanta ma shedan rai kuma ana neman yarda Allah mai rahama sannan daga cikin falalatta wa man a'ada tarikan lil wanda sallah ta samu arraƙar shi ne ta samu ƙallewa a wani sashi kila saboda jahilci ko saboda son zuciya sai ya ta mutunta ya zo ya gina sabuwa to sabuwa gade ba ta isa masa ba kuma waccan ba ta inganta ba dai da ko guda wannan da ta samu matsala ita zai dawo ya gyara ba a sallah cikin sallah eh sannan kuma in an samu an samu sahawu a sallah sunnar manzon Allah shine yakan yi sujudu sahawu to kai dan me da ba da zaka yi ba kuma shine manhaji na sahabbansa kuma ka sani alkhairi ya tattara akan bin manzon Allah sharri ya tattara akan biyar abin da yake bid'a da wanga abu bid'a kai ta zo da sharri shi yasa ce ce wa fa'ilun lishar wa man a'ada tarikan liljar lam tujzi wa fa'ilun lishar ya aikata sharri sai ce wallahu la yu'malu bil uqul ita kuma wannan magana asalin ta ta ash-shaykhu ash-shabrakhiti rahimahullah ya daga cikin manyan malamai na malikiya shi ma yayi sharhi akan muktasar الشبرخيتي babban malami ne kuma ya yi sharhi a kan arba'unan nauyiya da shi kuma wannan magana asalinta tashi ce Allahu la yu'radu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi al manquli ba abota ma Allah da hankali da naqali nas ake bautar Allah ba abota ma Allah da naga ya dace naga ya kamata to shine yace wa ikhtalafat a'immatul mazahib amma malamai na mazhaba sun yi sabani fi mawdi'i sujudi lil maratib akan in ayi sujudu sahwi ina ne bayyaranta tunda wani lokaci ana iya nakas wani lokaci ana iya ziyada tunda dama wuraren tara ne kamar yadda muka sha bara bakwai din su duka zaka ga na qabliya ne ita ba aliyan biyu gare ta biyu kacal gare ta shine na ƙasun muhakkakun na ƙasun mashkukun na ƙasun waziyaratun mashkukani ko muhakkakani na ƙasun waziyaratun mashkukani ko kuma ta haƙaƙa ziyarata wa shakkafin nukusani ko kuma ta haƙaƙan nukusana wa shakkafin ziyarati na bakwai ta haƙaƙa sahawa layari a zana am na ƙasa tolin su yi guda shida to duk wannan ƙabliya ake yi dukansu ita kuma ba a biya biyu gare ta kawai ziyaratun muhakkakatun ziyaratun mashukatun to in ka tara su sun baka tara kenan kaga mafi yawa duka kabliya ta fi ta fi wasa da yawa to amma a nan su malamai da suka zo su suka yi sabayin shi al'imamu abu hanifa sai ya buge su gaba daya shi ne normaluhun ba da salami ya sujudu shi duk abin da ya faru a sallah to ba diya ake yi na ƙasun ne an kai muhakkakun to shi za a yi sujuda ba aliya ko na ƙasun ne an kai mashkukun shi ma za a yi sujuda ba aliya ko na ƙasun wa ziyaratun muhakkaka ne za a yi sujuda ba aliya ko na ƙasun wa ziyaratun mashkuka ne shi ma za a yi sujuda ba aliya ko ta haƙaƙan ziyadata wa shakkafin nukusa ne shi ma za a yi ba aliya ko ta haƙaƙan nukusana wa shakka fi ziyarati ya ce ba diya za a yi ko kuma ta haƙaƙa sawa layanari azada am na ƙasa to sai ya ce duka waɗannan wuraren su jura ba diya za a yi ko kuma na ziyaratun ne mu haƙaƙatun ko ziyaratun mashkuka shi wurin shiga ma ɗaya tara ɗin duka ba diya za a yi to shine nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i al-imam shafi'i shi kuma sai aka sa masa qablahu shi kuma yace qabliya ake duk abin da ya faru qabliya za a yi auliya za a yi to shi kuma wa ahmad al-imam ahmad yace a yattabi'ul warida shi wanda sahawu ya same shi to sai shi lalaba nassi irin wannan abin ya taba samun annabi in ya sami annabi ni annabi sai ya irin abin da annabi in kuma an ka lalaba annabi bai taba irin wannan sahawa ba shi yayi abi ne to kaga babu dalili ko to qablan yajtin to anan imamu ma imamu ahmad yace na zaban masa yayi qabliya sai yayi qabliya to wa malikun imamu dari hijira to shi fassala shi tafsiri yayi lin nuqsani sai ce qabl duk sanda an kai ragi ai qabliya shi yasa wadancan guda bakwai duka zaka ga ko dai naqasun shi kadai ko kuma naqasun wa ziyadatun ma'a an samu ziyada an samu naqasu to anan shi mai sallah yughallibu janiban naqsi ala janibi ziyara sai yayi qabliya sauran wuraren guda biyu ziyaratun muhaqqaqa ziyaratun mashkukatun to sai ce ba ayi badiya shine qablu badiya zai yi an gane a qabliya za a yi wasu wuraren kuma waɗancan wurare guda biyu shi ne a yi ba'adu da a yi ba'adiyya wannan shine abin da Sheikh Abdullahi rahimahullahu ta'ala ya ambata a takaice saboda babu lokaci da an faɗaɗa wasu bayanai don ma mai so sai ya koma can ko ya samu shiruru na lawali ya faɗaɗa bincike kar ɗalibin ilimi ya taƙaita kansa ya fahimta kwaya ɗaya sai ka yi karatu ka fahimci da abubuwa wani ilmu inda Allah to a to shi ne mala ya ce lissahawi fi salati sajidatani قبل السلام حالة النقصان وحالة النقصان والزيادة إن وقع معا لك الإفادة وفي الزيادة مع شك سجدة بعد السلام و... بعد السلام وأت... بعد السلام وأتيا تشهدا وقل إذا حال الزيادة انفرت سجوده بعد السلام يعتمد وفي وفيه ما لم يستطع نظامي له فصل عنه ذوي الإفهام للسهو سجد تاني سجدو قدابي للسهو ستبت غروكنوا في الصلاة أشكين صلى قبل السلام كان أصلى بصلى حالة النقصان lokacin da aka yi rai wahalatan nukusani wa ziyada inda aka samu ziyada da nukusani shi ma dai kamliya za a yi in waka ama in sun auku gaba daya shine ziyaratun wa nukusani in su su biyu suka auku ka rage kayan ƙari to hawaye kamliya za ka yi lakal ifada ka karbi wannan fa'ida gare ka wafi ziyada in kuma an samu ziyada ma'ashakkin tare da kwankwanto sajada sai yi sujuda ba'da salami bayan sallama watiyan tasharruda kuma ka zo masa da tafiya a ƙarshe wanda shi ma a maza ba a saɓani wasu ce ba sai kayi wannan tafiya ba wasu kuma sun ce za ka iya eh wasu kuma sun yi tafsiri in ba ya ce ka yi tafiya in kuma kabliya ce ba sai ka tun da dama cikin sallah kake baka sallame ba to amma dai arraji da kabliya da ba'diyya duk ba bukatar yin tafiya wa qul ka fada idza halu ziyadatin farat in an samu ziyada halin ziyada ya kadaitu shi kadai ne sujuduhu ba'da salami ya utama ya utaman ana dogara da sujuduhu ga sujudarsa bayan sallama wa fihi ma lam yastati nizami wa fihi a cikin babin sahau to akwai abin da ma lam yastati nizami waƙe na ba zai samu ikon kawo maka shi ba lahu bai iya kawo maka wannan bayani saboda tsawon sa to me shawara malam fasal anhu zawil ifhami da je ka tambayi ma abuta fahimta amma bayani yana da tsawo wanga rubutu bai dauka ta to kuma gaskiya ne tunda matsala ce da za a rubuta littafi a kai babun fi ma yubtilu salata ثلاث عشرة إذا ما تهدث مبطلة الصلاة مبطلة الصلاة منها الحدث والعمل القليل منها يبطله ومثله الكثير سهوا يفعله وكثرة الكلام فيها ساهيا وقلة الكلام عمدا آتيا ويبطل الصلاة للإنسان كهكهة عمدا مع النسيان وترك ما هو من أركانها وترك ما هو وترك ما هو من أركان وترك ما هو من أركانها وذكره فائتة وذكره فائتة نقبلها wa zikiruhu fa'itatan wa zikiruhu fa'itatan baitin zai kalle wa zikiruhu fa'itatan dole sai an yi sai an jefar da wannan hamza ɗin eh wa zikiruhu fa'itatan nagfalaha وتركه من نفسه فأكثر قراءة الحمد كذاك سطرا وأن يصلي الإمام قبلها في وقتها فرضا صلاة مثلها ثم انكشاف عورة الإنسان بلا ضرورة ولا نسيان ثم الصلاة بعد ذاك بالنجس في موضع أو بدن أو ما لبس ويبطل الأصول منها والفروع أن يقطع النية من بعد الشروع تشملتي باب ما يبطل الصلاة وأن بعد ذكر قدم أبنك لا لا تصلى ثلاث عشرة abubuwa guda uku idza ma tuhdasu in suka faru muqilatu salati suna lalata sallah hmm salasa asharata ko to salasa asharata abu uku in sun faru idza ma tuhdasu muqilatu salati suna lalata sallah hmm a kuskure salasa asharata ko sha uku to sha uku matsaloli ko abubuwa guda goma sha uku in sun faru mubtilatus salati suna lalata sallah minha alhadas daga cikinsu akwai hadis shi ne da farko cikin sha uku din wal amalul qalilu minha aiki kaɗan daga cikin sallah yubtiluhu yana lalata sallah wa mithluhu haka misalin aikin nan kaɗan akwai alkasiru ya ba'alu sahaba aiki mai yawa in yayi shi amma da rokan ba wancan ko kaɗan ne ne tunda an samu amu sallah ta lalace wannan tunda ya yawa ko da sahabu ne sallah ta lalace wa kasaratul kalami da yawan magana fiha a cikin sallah sahiyar na rokarwa shi ma yana lalata sallah wa qillatul kalami yin magana da gangan amdan da gangan atiya da yana wato mai halin zuwa da magana ɗin hali ne na killatul kalam to shi ma ya lalata masa sallah wai yubtilu salata yana lalata sallah lil insani ga mutum hatun dariya amdan da gangan ma'an nisyani kai ko da mantuwa ne ita ko da mantuwa an ka yi ta to sallah ta rubuce al-imamu abu hanifa ya ce hadda alwala ma ta warware amma a mazhabin mu alwallana na amma sallar ta rushe wai yubtilu salata shine lil insani qahqahatun amdan ma an nisyani to watar kuma huwa min arkaniha barin wani abu wanda yana daga cikin sashin rukunnan sallah to shi ma yana lalata sallah kamar ruku'u ko sujuda da makamantansu wa zikiruhu fa'itatan nagfalaha ko kuma ya ambaci wata sallah da ta kubuta wadda wannan sallar ta kubuta a gafalaha ya rabka daga barinta sai daga baya yana cikin wata sallar farilla sai tuna to wanga da yake yi ta lalace saboda zikiru fa'itatin fi hadariyatin wa tarkuhu min nafsihi fa aksara qira'atal hamdi kadhaka suqira haka tarkuhu barinsa min nafsihi daga rabin sallarsa nisfihi daga rabin sallarsa fa aksara ko fiye da rabi qira'at alhamdi karanta fatiha sallah mai raka'a hudu to sai zan raka'a biyu bai musu fatiha ba amma biyu ya yi musu to sallar shi ta baci ko sama da biyu raka uku duk bai fatiha ba guda ɗaya sama ta samu fatiha da shi ma sallah ta lalace amma in raka a guda ta kawai an bai fatiha ba uku duk yayi to sallan na nan sai dai ya kabliya sai kabliya wannan a kauli ne a cikin mazhaba sahibul askari ya kawo shi an duba cikin askari za a gan shi kaza ka sufera haka aka rubuta cikin littattafai ka koma ma askari za ka ga bayani wa an yi salliyar imam ko kuma liman ya yi sallah ƙablaha gabanin ita wannan sallah ɗin fi waƙatiha a cikin lokacinta fardan kuma farilla salatan misla kuma irin wannan sallat misali liman kake kana ba da sallah a masallaci lokacin azahar yayi to madadin ka zo ka yi baka zo ba sai ka ce kai abi ka kai kadai kuma ka sake dawowa kuma ka jagoranci mutane wannan sallar to babu babu wannan sallah da ta liman da wadda ka jagoranci liman da waccan ko guda babu don sai ka sake sabuwa da duk wanda an liman to in yayi sallah to la ya juzu an ya umman nasa fiya in yayi sallah ko da shi kaɗai ne to shi kenan sai dai ya sa wani to wannan daga cikin mubtilatu salati amma wanda ba liman ba in yayi sallah shi kaɗai zo ga ana jami zai iya shiga sai ya mai da waccan nabila eh babu komai to yi da abin da yake magana a nan su man isha wa auratul insani sannan al'auran mutum ta bude yana sallah bila daruratin ko ba wata lalura kila na iska ko wani abu wala da siyani haka babu mantuwa to shi ma yana lalata masa sallah summa salatu ba'da zaka bin najis to cikin abin da ke lalata sallah akwai yin sallah da najasa yin sallah da najasa to shi ma yana lalata sallah fi mawdi'in wannan najasa a bagiran da yake sallah ne au badani ko ga jikinsa ne au malabis ko ga sutura da yake tare da ita ya yi sallah sai bayan ya gama sai ya gano ashe a jikinsa akwai najasa ko inda ya yi sallah ko shimfidar da ya yi sallah to babu sallah wa yubtilul usula yana lalata turakun sallah min hada ga ita sallar na wal furu a darasanta al'usul yana nufin al'arkan arkan musala wal furu su ne rasa da ba rukunne ba to darasan da usulu ɗin duk sun lalace a wani lokaci an ya kafa niyyata a lokacin da ya yanki niyya min ba'di shururi bayan ya shiga cikin sallah kila ya yi rabi ko ya kai ƙarshe kawai sai ya yanke niyyata yanzu yana ganin ba mai sallah ba to sallar ta rushe min awali ha ila akhirah to ka ci niyya kenan kuma ba sallah dai ba duk ibada haka take ko azumi kake kai niyyar yankewa yankewa daga barin azumin nan to azumin ka ya kare ba sai ka ci ba ka sha kawai ka kudurta niyya misali sai ka ga abinci ka yi niyyar ci to tun kamin ka ci azumin ya lalace bai mujarradin wannan niyyar don kulla niyyar za ka ci shi to ya warware maka niyyar azumi to haka sallah ta in ka kudurta cewa yanzu ba mai sallah kake mutu sallar taro shi sai ka sake dawowa farko ka sake tajdidun niyya sannan ka sake gabbara haramu to a kula da sallah babu fara'idus sauni yanzu mun gama bayani akan mubtilatus sala sha uku guda goma sha uku yanzu a shiga farillai na azumi fara'idus sauni atat musaffara wannan muslim kuskure fara'idus sauni atat musaffara في سورة معروفة بالبقرة وخمسة أتت هي المهوية معرفة الشهر وصم النية والمنع عن أكل وعن مشروب وعن جماع بين المطلوب yace babu fara'il as-sawi wannan babu zai karantar da mu farilla azumi fara'il as-sawi farilla azumi atat musabbara ta zo tana abin rubutawa an rubuta su fi suratin a cikin wata sura ma'arufatin wadda aka sani da suna bilbakara ana kirata da suratul bakara to can za ka je ka samu farillan azumi daki daki daki daki daki tun daga kutuba alaikum siyam din wa khamsatun kuma farillai biyar a tat sun zo hiyal marwiya su an karwaito su an karwaito daga magabata ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam farilla ta farko ma'rifatu shahri shine kasan wata ya tabbata duk wanda ya azumi bai da tabbacin wata ramadana ya tsaya to aikin banza azumi ne bai ba saboda ya ibada cikin shakka saboda sai kana da tabbas kana da ilimi wata ya tabbata amma kana shakka an ga wata ko ba gani ba kila wa kala kalu to ko ka zo azumi aikin banza shi yasa ya ce ma'rifatu shahar tunda Allah ce wai faman shahida minkum shahara to shahida wasu fassara da cewa ai alima wanda ke da ilimin tsayuwar wata ba wanda ya gani ba shahida anan bi ma'ana alima wanda ke da ilimin wata ya tabbata shi ne ya samu labari ta hanya ingantacciya wata ya ya tabbata wasu manniya sa'annan sai niyya wal man'u an akalin hannuwa daga barin ci wa an mashrubin ko abin sha wa an jima'in ko barin jima'i bayyanil matlubi wannan abin nema ne wanda yake bayyana babu sunan siyami wa sunan siyami waqtal fitri تعجيله بالماء أو بالتمر وسنة التأخير في السحور موجودة بالنص في المأثور وفي قيام رمضان جاء الخبر وفي قيام رمضان جاء الخبر إن الذنوب بالقيام تغتفر ولا يبالغ صائم في المضمضة لأنه أولى لئلا ينقضه ما ليتي وسنن الصيام سنن أزمي وقت الفطر لوكا تنبو دباكي تعجيله ققو تنبو دباكي wannan sunna ce ta ahlus sunna wal jama'a eh ana buƙatar a gaggauta baki ba wai wani raki ba ne ko abin nan sunna ce bin nasu kuma ta'ajili ne ya tabbata da nassin hadisi fil ma'asuri wanda an ka nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi akan haka hadisi ne sananne wa fi qiyamin ramadan hakanan a tsayuwar ramadana raka'o'in ramadana qiyamul layl ko kuma kiyamun a ramadana ta fuskar sauran ibadu shi ma sunna ne ja alkhabar hadisi ya zo a kai cewa inna zunuba tabbas zunubai tukutafar ana gafarta su bil kiyami a sababin wannan tsayuwar man kama ramadana imanin wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi a ga nasi ya zo a kai wala yubalik sa'imun mai azumi wala yubalik ba zai kai matuƙa ba fil madmada a wajen kurkurar baki li'annahu domin a cewa kada ya kai matuƙa wajen shaƙarwa da kurkurar baki a wula shi ne mafi dacewa liyallayen ƙoba don kai ya warware masa azuminsa don iya kai matuƙar kaga ruwan na iya rinjayensa ko? to sai ma yi ɗaya siyami ko ma yi ɗaya sauma وهذه ست من الخصال مبطلة الصوم بكل حال الحيض والنفاس معدودان والوطء والإنزال يتلوان وكل ما للجوف فيه نافذ مما إليه عادة المنافذ من مائع يكون أو من جامد سواء الناس وكل عامد ثم الذي فيه يكيء عامدا فهذه تروي الصيام فاسدا يجي وهذه وأن ست أبوة شدة من الخصال لدى أبابي جمع خصله wato ɗabi'u ne ko kace ɓangarori mubdilatu saumi suna lalata azumi bi kulle hali ga kowane irin hali alhaidu shine tahuwa jini al'ada in mace na azumi jini ya zo mata azumi ya bashi wani fasu ko kuma jinin haihuwa ma'aduda na alli sabi su su biyu cewa suna lalata azumi walwaƙa'u da saduwa da mace da azumi da rana wal inzalu ko kuma saukar da mani ko da ba da saduwa ba azumi ya lalace ya tulowa ne su biyun nan da alwata wal inzalu suna biyowa bayan wayancan na farko wa kullu ma lil jawfi da duk abin da yake nafizun mai zartuwa ne lil jawfi da ciki fiya cikin sa to shi ma yana lalata azumi duk abin da yana iya shiga ya kai ciki kamar abin da ya shiga ta hanci ko ta kunne wannan dukan manafizu ne duk abin da ke shiga ta hanci to yana iya shiga cikin ciki ko kunnuwa mimma ilaihi adatal manafiq ga abin da ga al'ada to wurare ne na shigar abubuwa har zuwa ga ainihin ciki almanafizu jam'i ne na almanfizu wanda an yi masa zamma ne saboda wazani min mayi na abin da yake ruwa-ruwa ne ya kunu ya kasance aumin jamidin ko abin da yake sandararre ne inda ya shiga ya kai ciki to azumi ya ɓaci sawa'unin nasi mu a mazahaban mantawa ya yi kai wa kullu amini da duk wani wanda ya da gangan saboda haka a mazhaba ko da gangan wani abu ya shiga cikin cikin gato azumi ya lalace haka ko da mantuwa hadisin da ya zo cewa wanda ya ci ko ya shayin manta Allah ne ya ce da shi to sai sun kai mai tawili suka ce abinda ake nufi a azumin nafila ake nufi kuma cewa fa inna ma ta'amahullah ba yana nufin babu wani ranko a kansa ba laifi kawai an ka ɗauke masa bi ma'ana ba za a kama shi da zunubi ba amma azumin yana nan rati gama akwai lafazi daga abu huraira cikin almustadrak na alhakin da isnadi sahihi da ya tabbatar da cewa fala qaba alaihi wala kafara to wannan ziyada su a wurin su sun ce bata inganta ba a wurin to amma ta tabbata tsoron wa'anda ta tabbata da shi da sun kai hukunci cewa wanda ya ce sha babu komai a kan saboda riwaya ce sabita kuma shi ne alƙaunar raji su mallazi fihi ya ƙi amida sai wanda ya amai da gangan ba da kuskure ba ko wanda amai ya rinjaya shi ba zai lalata wanda ya ƙaƙalo amai da gangan yana azumi azuminsa ya kare fa hazihi waɗannan turus siyama tana nuna azumi ko tana bayyana azumi fasida a matsayin lalatacce ɗaya daga cikinsu in ya faru to za a ce azumi ya yi azumi ya lalace to Allah ya taimaka sai mu takaita nan shi ma in mun dawo sai mu yi ƙoƙari mu gani ko Allah zai taimake mu mu ƙarasa su da kuma akwai sauran lokaci bari mu ƙara zakatul fitiri sai mu dakata a nan in mun dawo sai mu tashi babu zakati ثم زكاة الفطر حقا فاعلم فرض على الأعيان حتما لازم يخرجها من فاضل أو قوته عند كمال الصوم بعد فطره وهي صاع من شعير أو زبيب أو حنطة أو غيرها أو حنطة أو غيرها من الحبوب من جل عيش أهل كل مصر يبرزها غداة يوم الفطر عن كل من تلزمه نفقته عن كل من تلزمه نفقته وتحمل المعون عنه ذمته وتلزم المقيم والمسافره وكل با وكل ذي بادية وحاضرة وكل نفس من إناث أو ذكور أو حر أو أو حر أو عبد صغير أو كبير من كل من من كل من يدين بالإسلام كما أتى عن سيد الأنام ثم التي babu zakatul fitri wannan babu zai mana bayani akan zakatul fitri zakat kai wadda ake yi bayan an kammala azumin ramadan summa zakatul fitri sannan zakatul fitr haƙƙan da gaske fa'alam ka sani fardun wajibi ce alal ayani akan kowa da kowa ba wanda ke ɗauke mu wani hataman wato bisa ga halin cewa tilas ne a yi lazim a matsayin dole yukhrijuha yana fitar da ita min fadilin daga abin da ya saura an kuti daga abincin yininsa idan zan gana da abincin da za ka ci ran sallah yini da gari to zakatun fitar ta waje ba gare ka in kuma ya za abincin da an gare ka bai isa kama yini to zakatun fitar ba ta waje ba a kanka eh yana da kyau kiyaye wani sura ta zakatul fitr tana wajaba ne idan ka mallaki abincin yini da dare na ranar sallah eh to abin da ya saura in ya kai zakka shi ma ya kai abin da ake so ya kai sa'i to sai a fitar in bai kai ba to shi ba bata wajaba ba mudun nabi hudu ake so to kai kuma mudun nabi guda gare ka ko biyu ko uku ba ta waje ba don babu nisabi eh ta wannan kenan na wanda shi kuma bai da din nashi amma sai an kawo mai shi kuma ya samu na mutane
sai ya cire na yini da dare abin da ya rage in ya kai nisabi sai ya fita shi kenan na'am gobe na ne sai je ya nemo ya yi kwadugo ya nemo dama yinin ba a bukata ya je neman abinci amma da yinin sallah ya wuce to shi kenan shi ta gona amma ranar sallah to shari'a ta mai uzuri ya tsaya ya huta a ba shi sadaka ya zauna ya ci abinci na'am wanda zai ba shi zai ba kila ma shi kare a to ai miskini ake ba samun su ne gare shi ba A- babu miskini yanzu wanda da wanda ne ci kan shi ne ana samu Eh, ana samu to wannan ke so da haka mutum ko da ya mallaki abincin yini da dare za ka iya bashi Ah. illa mawadaci irin masu mallaka abincin shekara to su ba za ka ba su ba wayannan a gani ya umu inda kamali saumi ana fitar da ita ne lokacin da azumi ya cika ba da fitiri bayan ya buɗe baki ya sha ruwa waye sa'u sa'i ɗaya ake so min sha'irin na sha'ir au zabib ko zabibi busasshen inabi shi ake kira zabib au hintatin ko alkama au gairi haku wani tamin alhububi daga cikin kwayar abinci min julla aishin kuma yana fitar da ita ne daga mafi yawan abinci ahli kulli misri ma'abuta kowane gari garin ku zaka kalli in an lissafa gida ɗaya gida biyu gida uku gida goma misali to takwas wani abinci sun kahi to irin shi zaka fitar tunda shi sun kai bukata kowane iri na ko da biredi in shi an kafe da shi to shi za ka sai ka ka ciyar eh in sai a duba mudun nabi nawa na fulawa da da nawa su kai su masu biredin suna faɗa ma to sai ka sai adadin wannan biredin sai ka bayar Eh. inda inda sun ga dogaro da abinci inda ba su dogaro da abinci ko ba za ka sai shi ba. wannan min babil misal na'am yauwa to shi ma sai a ba da kwanon tafiyoka sa'i guda na'am a'a mutanen gari za ka kalla ni an ka yawanci shi na nufi ni an ka yawanci to shi aka magana shi za ka fitar kifi ai ba abinci ba ne ba ba ba'an ba ne ana nufin abincin da ana iya rayuwa da shi Mm, ko ba da wani ba na'am mutum na shekara bayan yana cin shinkafa mara amma inda ya ci ba sai da dawa ko biyu ya ba talaka shi ne ba shi kamar shi to dawa ko gero shi an ka fi yawan ci garin nan ba hau kai aka magana ba galibin nas fi baladika ba wai kai abin da ka hiji ba la haza kharau ba abin da kai kake yawan ci shi zaka fitar ba ba haka an ka ce ba abin da mafi yawan majority na al'ummar garin ku mi sun ka yawan ci kai cin gumin ka wannan sha'awa kace dabi'a kace yana yiwa galibin nasu na garin naku ba shi sun ka fi amfani ba to ba za ka fitar da gumi ba abin nan da sun ka fice shi za ka fitar Hmm? a ko yaushe Hmm. ba sai ran sallah ba ko yaushe Hmm. domin yawancinsa yana nuni akan cewa shi sun ka fi bukata Hmm. shi ne sallah yini ne guda ɗaya wanda ba a kiyasi a kansa ana nufin shekara gaba da aka maliha yubrizuha yana fitar da ita gadata yaumil fiqri yaumi yauma duk ana faɗa al-irabi wato safiyar ranar sallah an kulli kuma yana fitar ma ga dukkanin mantar zamu na faƙatu duk wanda ciyar da shi duk wanda ciyar da shi talizin ce ka to za ka fitar masa an gane kamar 'ya'yanka waɗanda ba baligai ba misali matarka ko iyayenka talakawa yadda ba su da hali to za ka fitan makanka kuma ka fitan musu ko kuma wasu yara da an karkashin kora ba 'ya'yanka ba ne kai ke kula da su Hmm? a abincinka yana kan saboda hidima da suka yi maka wani abu da suka fitan musu no Mm, kuma zai yi da kai da ka su da gona mm.
ya ce to ko ya samu da ba su ne ce to a bisa wani dalili eh bisa wani dalili ai bai bai ba su zakka ai. Mm, sai dai ya ba su abinci su ci ya je kasuwa ya zo musu buhun dangote ya aji ita kuma zakatul fitr ya kai matalakawa su iyaye dole ne ko da zakatul fitr ko babu zakatul fitr wajibi na ya kawo musu abinci to in ya ba su zakatul fitr abincin ya kare ha su ci gaba da zama da yunwa duk wanda ciyar da shi ta waje gare ka ba ka bashi zakka ta
ko ba wannan ba ko zakar da za mu yi bayani nan gaba na'am
wannan kwanan mutane lokacin fushi da na'am to sai wani Mm.
ya kira ka ko ya zo nan da ya nuna wanda Allah yana bukata Mm.
in za a hidda abin nan, Mm.
to Allah a bashi na'am
to a wannan lokacin ne Mm.
aka doka aka bashi yayi eh inda ya cancanta ta yi na in ya cancanta ya shiga cikin wayanda aka mata ba eh aka ba shi ba komai dama ana ya bashe ta kafin kwana biyu ga sallah ko kafin kwana guda amma abin da ya fi falala a bashe ta ran sallah kafin a ce idi haza afdal eh in in baka sa in baka fitar ba sai da aka yi idi to ana bin ka hawaye dai za ka bayar da ita sai dai ba za ka samu lada cikakkiya ba yanzu abin nufi na wannan basuwa zakar ta bai ko sadaka ta a zakka kan bayar ba ta zama sadaka sai in ya zan an sallame idi to an sallame idi ta koma sadaka amma ranar sallah kamin sallah kwana ɗaya ko kwana biyu duk tana na zakat wa tahmilul ma'una ko ma'una wanda kana ɗaukar ɗawainiyarsa wa zimmatu wanda wuyansa wa tahmilul ma'una ne kana ɗauke masa ɗawainiyarsa to shi dole ne ka ce da shi kamar matarka komi wadatar ta to kai ne za ka ciyar da ita kuma lokacin zakatul fitr kai za ka fitan mata ba ka cewa to ai tana da hali Eh, ita mata tana da wannan falala amma 'ya'yanka in kana da ɗaya balaga to wannan ba wajibi bane ka ba shi abinci saboda haka ba dole ne ka fitar masa da zakatul fitr ba shi ne da abin su ma na'am shi ne da abin su ko ga wani na da yana da ƙarfi ya- in yana iya nema ya nema ya ƙi nema yana da laifi Mm. in kuma bai da ne ya nema bai samu babu komi shi ke ta fada a kansa amma ba ta waje ga ubansa ba in kana yaro karami to sannan ne ya waje ga mahaifin ya fitar ma amma ka zan baligi to yanzu kai ma mai gida kai Mm. ka je ka nemo in ka nemo ka samu ka fitar makanka na
saboda dama ba dole ne ya baka abinci ba sai dai insani ya ga dama babin sarrafa kyautatawa to yana iya yan ma abinci na'am na'am eh ai idan idan kana kana da uba kai bali yake kuma shi talaka yake to yanzu da ciyar da kanka da tashi duk suna wayan kai za ka yawa ba taimako ba ne kai za ka je ka nome mai gonaki ne ko ka je ka yi ƙwadugo in ba ka yi noman ka dinga kawo mai kuɗin abinci amma in yana da wadata in yana da wadata kuma shari'a ta ce ba dole ya ciyar da kai ba to nan ihsani ne kyautatawa ne ka taimaka masa nomansa da sauransu nan babin ihsani ne babin da'a ne ga iyaye ba dole ba ne ya kai kutuwa in yana da wadata shi uban ta yadda ko ba da noman ba yana da abin da zai tsaye rayuwar shi sannan yawa kai kuma ba ci she ka yake yi ba kai ke ciyar da kanka kai a tsaye da kanka to nan ba wajibi ba ne sai kayan sai kayan masa noma amma kyautatawa ne to da ka musulunci ya ba kowa haƙƙinsa wa kullu nafsin duk wata mace daga cikin mata au zukur ko maza au hurrin ko da au abdin ko bawa sagirin karami au kabirin ko babba kai zakatul fitr duk ta waje ba gare su babu wanda aka dauke ma hmm? to wa talzamul muqima ko tana wajabta ga mazauni wal musafira da matafi ko tafiya kai ba kai sallah garin ku ba to annabi ana bin ka ana neman ka ka fitar da ita ba ka cato ai ba gida nake ba wa kullu zibadiyatin da duk wani ba ƙauye mazauni daji eh wa hadira da wanda an zaune gari birni kowa dai dole na ya fitar wa kulla nafsin duk wata rai min inasin daga cikin mata ne au zukur ko maza au hurrin ko da au abdin ko bawa sagirin karami au kabirin ko babba haka wanda an ga dauke mu ibada ce kowa da kowa kafiri dai abba abin nan ba Mm-mm. min kulli mahaukaci to ai mahaukaci ba mukhatabi ba ne tun da wajibi ce bai ciki min kulli man yadinu bil islami da duk wanda yake addinantuwa da musulunci kama a ta sayyidul anami kamar yadda ya zo daga shugaban halittu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to za a dai fitar to ya yi ganganci saboda haka idan yana da masani cewa sarkin musulmi shi adda haƙƙen ya ba da sanarwa ganin wata ko ajiyewa to sai ya yi sai ya yi kafara an bi shi kafara eh in kuma ya jahilci cewa wannan abin ba na sarkin musulmi ba ne bisa ga jahilci ya yi wannan ba za a ce ya yi kafara ba an gani sai dai a ce ya yi ranko sai ya rama wannan yini idan labari ya zo masu sai ya rama wannan yinin da ya kalli amma in ya san cewa ya ji wa'azi cewa wanda lamari yake hannunsa shine sarkin musulmi kuma da gangan ya ta bi shawara wani malami ya kalli azumi to sai ya yi kafara da ranko na'am na shi laifi yana da wurin ubangiji Allah zai kama shi na ya ɗauko rigar da ba ta shi ba ya sa. Eh, wannan du'atun ne ala abuwa bi jahannam. To da ka nasu hukunci daban. To ba abu ne mai sauƙi ba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله